ɓangare na aliyama ba kasancewa ita ce abin da za ta zame mana madubin dubawa game da ayyukan idan har muna tuna aliyama muna tuna zuwarta a gabanmu to lalle Allah subhanahu wata'ala ba zai bar mu aikata wani abu da zai zame mana da na sani a cikin rayuwa ba kamar yadda a wancan masallacin muka ɗauki ɓangaren janaza muke ta rarraba ta muke ta ƙara an karar da junanmu game da sallar janaza da kafaninta ya ake kaza ya ake kaza a ɓangaren jana'iza ta kaba da sauransu duk danne kullum kusanto ko halarto da tunan cewa akwai aiki a gare mu na mutuwa kwanciyar kabari da kuma tsayuwa a iyamu Allah ta'ala ya samu dace Allah kuma ya bayi ikon ankara da zabura domin irin wannan zama ba wai shi ne zaman da yake nuna mana cewa an koyar da mu abin gaba ɗaya ba a'a shi yana ankarar da kai ne ka fita ka nemi ilimi a kan me abin da aka yi maka matashiya a kan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace a na farko ita alƙiyama aka nuna alamominta a matsayin abin da zai nusaste ka zuwa gare ta domin babu wanda yake da ilimi a kan alkiyama ita karan kanta sai Allah subhanahu wata'ala an tambayi manzon Allah game da haka ya ba da amsa irin wannan saboda haka alamominta shi yake an karar da kai cewa akwai ta kuma tana nan tana ƙara matsowa kullum wata sa'a da ta wuce wani minti da ya wuce ƙara kusanci ne zuwa gare ta Allah ta ala ya samu dace daga cikin alamomin alƙiyama malama suka ce an ambaci alamomi a Allah ɗari da sittin da wani abu amma kullum akwai wasu sababbi baƙi da suke ƙara bujurowa sabanin a baya wa'inda muka karanta ko wa'inda aka karanta da kada za ka ji an kuma faɗan ya za ta haifi koyi jiyarta yawan yawan gine-gine da sauransu dai suna nan da yawa da kuma akwai su a karatun mu mana muna ta kallon su gudun wani zan kaza wani zan kaza wasu duka alamomi ne na alkiyama to amma yanzu na so ni ne amfani da waɗanda suke bayyana a cikin duniya wanda kowa yana fara zai ji ya amsa eh haka ne jiya ma na ta kaza jiya ma an yi kaza to irin su na ɗaya ko ɗan kaɗan za mu kafa su a matsayin hujja abu na farko malama ta ce rubuce rubucen gaira ba dalili zai yaru a doron ƙasa idan muka ɗauki wa'inan sai mu magana a kayan social media kowa zai iya hawa ya rubuta abin da ya ga dama mai kyau ne ko mara kyau ya yaɗar rubutan nan da kuke ta kallo yawan bayanai a social media alama ce ta alkiyama tana gab da bujiroma wani malaman suka ce akwai yawaita kasuwanci ba yaro ba ba ba mace ba namiji yanzu sai ka ga yara ƙanana su ma kasuwar suke iyayensu suna yi ubansu yana yi yayin suna yi kowa ina zai samu kuɗi ina zai tara kuɗi ya yi halal ya yi haram ba a damu a tsabtace kasuwancin ba kawai dai a samu kuɗi kuma wannan ita ma a ba ce wata kowa zai iya gallanta a bayyane wasu malaman sun tsara cewa akwai wata alamarta wata iriya sai suka ce akwai gine-gine na shaguna a ko'ina ku fahimta yanzu duk ku bi abubuwannin kowa ta duba abubuwansu wani gidan da daji ka san shi biki san shi da shago ba haka kawai sai ki ga an kulla wata irin kofa an fitar da wasu sabon shago a hanya ne a titi ne a lungu ma yanzu shagoyin sa ake yi yawan gine-gine na shaguna ita ma alama ce ta alkiyama wanda kowa daga yaro a idan zai ji ya tuno a ina ya wani sabon shago wata abubuwa da suka ɗauka biyu ke ba kawai sai ki gama ta zama kamar damar layin shaguna ne ba to wannan ita ma alama ce ta alkiyama akwai karancin isar da sallama ga al'umma sai an kebanta wanda aka shina misali za ki zai samu mutane a zaune amma ba ki dami kun sallama ba za ki iya wucewa saboda bai aiki da idan shina a gurin ba amma da kin ga wanda kika shina tun daga nesa za ki yi su sallama akwai karanci na san ba da shaidar gaskiya a lokacin da aka bukace ta ma'ana kin san gaskiyar abin da yake faruwa za ki iya ba da shaida da kawo waraka a abin da ake complain amma sai ki ji kina jin ke kina tsoron ba da shaidar wannan ma alama ce ta alƙiyama ga shi dai kin sani sarai a gaban ki aka yi amma sai ki koye cewa ba ki da masaniya saboda me saboda ke ba ki so ki shaida kuma shaida a ba da Allah subhanahu wata'ala ya yi da ita kuma yake son ta amma yanzu ana kuya a wajen ba da shaida ire-iren wa'inan da yawa da yawa kowa in yi nazari zai iya kawo wata alama da ta kara bayyana masa a idonsa a zahiri Allah ta'ala ya samu dace kasancewa akwai dalilai da suke nuna cewa kullum muna ƙara kusanta zuwa gare ta ne nake so sai mu duba ga da ita tun da dai wa'annan sufofin ta ne gashi nan mun ga su to ya za mu shirya mata shin ma yaya take yaya za ta gudana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la usu alhamdulillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قدري على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وكسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى مآثيرا
wannan wasu kaɗan ne daga cikin alamominta kusan ina jin ayoyi da yawa da yawa wanda kowa in yana tunawa zai yi ta risar kiyama da alamarta da kasancewarta me zai faru a bayanta kai har ma da nadamar da za ta auku ga mumini ko ga musulmai ranar alkiyama kadin da riskanta kenan tsakanin kowace sura za ta iya bujurowa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la aqsimu bi yawmil qiyamah yace ba sai na yi rantsuwa da ranar alkiyama ba malama suka ce kalmar cewa ba sai ya yi rantsuwa ba tana nufin ta kuma a ce na rantse da alkiyama a'a wannan ba ma sai ya yi rantsuwa ba saboda isanta saboda tabbatuwar da ko muhimmancinta ya sa yana jin ai ita kan ba ma sai ya rantse da ita ba ta kai a kafa misali da ita ko hujja da ita ba ma sai ya rantse ba yace wala aqsimu bi nafsin lawama Allah ta'ala yace ba kuma sai ya rantse da wata rai mai zargin kanta ba wata rai mai zargin kanta zargin kanta zai iya kasancewa lokacin da ka samu kanka a filin alkiyama za ka yi dana sanin ina ma ka yi kaza ina ma ban yi kaza ba ina ma ban yi abuta da wani ba ina ma ban ki kaza da kaza ba to wannan dana sanin da za ka yi zargin kanka da kake Allah ce ba ma sai ya rantse da wannan ba ko bai rantse ba za ka gamsu hakan hakan take Allah ya ce a ya saba insanu Allah da mai zama shi mutum yana ganin ba za mu iya tattara ƙasusuwansa ba ne shin ɗan adam yana jin ba za mu iya tattara ƙasusuwansa ba saboda ne ƙasusuwan dama shi ya jera su tun daga farko lokacin da babu su shi ya ƙage halittarsu da farko ba tare da ya gani a kowa ba wannan misalin a bayyane yake ya zuga masallacin nan an shirya shi da ƙofofi da wunduna da wurin zaman liman da sauransu ai sai da aka sha wahala wajen ƙagarsa tun farko gina shi foundation ɗinsa zane-zanensa ina za a fidda ƙofa ina za a fidda windo don allah idan wata guguwa ta zo ta tashi gurin nan idan aka tashi maimaitawa ai da mu an san anan ne tundo nan ne kofa ta nan zamu kaza abin zai zo da sauki to haka Allah yake nufi ai da farko shi da ma ya kagi mutum saboda haka ina masu cewa shin mun tashi za mu in mutu za mu tashi suna ganin ya za a yi su dawo ƙasa su dawo babu su kuma wai a ce za a dawo a kagi halittarsu wani abu mai sauƙi ne a wurin Allah ta'ala ba da Allah ya ce saurara ƙaduri na ala ainihin sauwiyar rana Allah ta'ala ya ƙadarta a kan mai cewa shi zai ɗora wannan ƙashin bayan ƙashi ya ce zai jera ya sun ƙafarka kun ga dai kamar wani wato abin da babu shi bayan an ce ya tashi ya tashi to kowace gabas zai dauke ta ya da ita muhallin da take na farko wannan yana da cikin wani abin da sai Allah wani yuridu al-insan li yajra amama bal ubangiji yace ba haka ba yuridu al-insan shi ɗan adam yana so liyabjira amama a bashi ya yi fajirsinsa yadda yake so game da abin da yake gabansa na alkiyama kenan ya san za a yi alkiyama ya san zai mutu ya amma gani yake yi a bashi ya yi iya iyawarsa wala Allah ko zai tuba daga baya to wannan kuma ba daidai bane ga mumini duk lokacin da aka ankarar da kai game da Allah ta'ala a lokacin ake so ka daidaita karka ce bari dai insha Allah zan gyara ko insha Allah zan tuba abin tarkaicin sai zo yana cewa ya tsala ayyana yau mai kiyama wani yaushe ne ma ranar alkiyama kamar inda zai samu a ce masa bayan shekara biyar ce to sai ka ce a ai ba matsala zan san ci gaba da warwasawa ta shekara hudu kan iso shekara ta ƙarshe sai ka gyara kun ga wannan ma ba ladabi bane a gurin Allah ta'ala shi yasa Allah ya koye ta saboda ni saboda masu wannan halin bai bayyana lokacin ta ba annabi ya ce za ta zo mana ne bagatata ba tare da mu shirya mata za ta zo mana afke Allah ta'ala ya dace da mu fa'iza bari galbar ya ce a lokacin da ni ganin mutum ya ji tashe ya zama baya iya kallon abin da zuciya ya kamata ta kalla ga idon amma ganin da kike da shi bai miki amfani to a wannan lokacin ne alkiyama za ta iya bujiro miki tunda kina neman dalilai ne kina neman misalai ne Allah ya ce to sai idan ki ya daina ganin abin da zai amfana da ke in an ce miki ki nafila sai ki dinga ganin ko biki ta ba insha Allah za ki dace an ce miki kiyamul layli an ce miki karatun qur'ani sai ki ta ganin kaman ke ai kaman da sauran lokaci to idan idan ki ya rufe ya zama baya hango abin da zai amfanar da shi alama ce ta tashin alkiyama wa kasafa al-qamar Allah ta'ala yace a lokacin da wata zai yi kusufi a da idan wata ya kusufi al'umma hankali tashi yake ai ta istighfari ai ta hailala ai ta hayaniya ana zaga gari ana tasbihi iri-iri mata a gida ana salloli ana istighfari saboda ne a lokacin akwai ɗan sauran imanin yanzu sai ya zama za a iya yin sufin wata har ya dawo lafiyarsa wata ba da masan an yi ba saboda ne saboda shagaltuwa saboda akwai haske saboda aka kina ɗaki a falo ake wuni a falo ake hira kuna da fake da 'ya'yanki baki ma san wani abu na canjin duniya ya samu ba kun ga sai sa aka ce ta tashi zuwa ma haka za ta zo mana ba mu san za ta zo ba yanzu mun fara shagala har wata sai yayi husufi har ya dawo wallahi ba a fahimta ba ba wani abin da zai iya nuna miki dalili wannan ma alama ce ta tashin alkiyama domin idan alkiyamar ta zo husufin da za a yi na ƙarshe shi ne wanda rana ba za ta gari ba zai waye ma'ana shi ne a gaba aka ce wajimi a shamsa walƙama watan bai dawo bai wuce ba tunda da wata da rana suna wucewa ne idan wata ya wuce sai rana ta ƙara shigowa wata ya ƙara zagayowa rana ita ma ta ƙara zagayowa to idan wannan husufi na ƙarshen ya zo watan ba zai wuce ba sai har ita ranar sai ta zo ta same shi shi ne aka ce an tara rana da wata wannan ita ma alama ce ta alkiyama Allah ta'ala ne muke mai sa mu dace ya kula lisan yau mai izin aina mafa mutum zai ce a wannan ranar kenan mutum zai ce ina mafaka ina zan gudu ina zan koye Allah ya ce kalla ba haka ba ku saurara lawaza babu wata mafaka babu wata maboya ya ce ila rabbika yau mai zin mustafa zuwa ga ubangijinka ne yau kadai makoma ko mafita ko madogara a nan kadai take duk wanda bai dogara ga Allah ba a rannan ya kama bilbo babu wani wanda ya isa ya zo ya cece shi uwarsa ne ubansa ne wani shehunsa malaminsa duk wani wanda ya miki alfaharin ya tsaya miki ranar alkiyama a rannan shi ma ta kansa yake in za ku tuna akwai tarihi da ake ta bamu na misalan alkiyama za a yi ta yawo kan annabawa annabi adam ya ce ba zai iya ba dubi ya faɗa wannan kowa ya shi na wannan alamomi da aka daɗe ana gaya mana su kar ku manta ba kafin wannan ranar ta zo bayan an busa ƙafo mun tashi mun tsaya gaban allah subhanahu wa ta'ala tsayuwar alkiyama kenan malama suka ce sai an yi shekara dubu ɗari biyar kina tsaye akan kafar ki ina tsaye akan kafata ba wanda ya yi magana ko uffa sai Allah ya cika zuciyar bayi da tsoronsa sai Allah ya karya zuciyar kin ji cewa ke ba komai bane kin kaskanta zuwa ga ubangijinki shekara 500 din nan fa da aka yi ki duba yanzu kwata kwata a shekara nawa ne kike 50 ne 60 ne 40 ne 30 ne sai ki ji akwai lokacin zama akwai na kwanciya akwai na fita akwai na aiki akwai gashi nan wani lokacin kina ta sarrafa shi ko a wani lokacin tsayuwa ce wacce yadda kika san yan sanda suna yi ko sojoji suna yi a kame kike baki da ikon tasrifin cikin ki wannan shine filin alkiyama kuma ku gane annabawa da muka ce za mu kai neman taimako ceto kenan gare su su ma suna gazawa ba zan iya ba kai wani kai wani har mu zo ga annabi alaihi salatu wassalam a lokacin da annabi ya ce ya amsa ana laha ana laha kamar yadda malama suke gaya mana a lokacin annabi yake cewa shi kansa yana jin wani kaskanci a zuciyarsa da tsoro da fargaba na ubangijinsa a wannan ranar ana gaya mana cewa za mu annabi zai yi sujada gaban Allah ta'ala ko zatin Allah subhanahu wa ta'ala idan ya sujada annabi alaihi salatu wa sallam ya ce shi da kansa Allah zai masa kurum tsawon lokaci can tukun sai Allah ya kimsa masa wasu kalmomi na godiya da yabo a zuciyarsa wanda ya ce shi ma zubai da ilimin su bai san su ba idan ya fara wa Allah kirari ya fara wa Allah yabo ya fara godiya wa Allah subhanahu wata'ala to anan ne Allah subhanahu wata'ala sai ya ji tausayinsa da ƙaunarsa da dama yake da ita ta ƙara nunkuwa a gare shi sai ce ya Muhammadu me kake nema a gare ni Annabi alaihi salatu wassalam zai ce al'umma ta ya Allah al'umma ta tukunna shi ne Allah zai ba shi izini ya ɗaga kayansa ya nemi ceto a ba shi ceto kafin wannan lokacin uwa ne kika ji yaya kika ji wannan tsewar da za ki yi da shekarar ki dubu ɗari biyar a ranar an ce ba a wata zafin rana a duniya ba a taɓa yin ta ba irin wanda za a yi a wannan ranar ranar za ta zama ɗani ɗaya ne tsakanin ki da ita ku duba tsayin sama ku duba rana bambancinmu da ita amma duk ran da aka yi rana mun daga can ka yau akwai rana yaya muka ji a wannan lokacin da sassautowar rana tsani ɗaya a kayayyaki malama suka ce kwakwale suna tafarfasa kamar yadda kika san ruwa zai tafarfasa akan wuta gumi yana kwaranya a jikin ɗan adam wasu guminsu aka ce sai ya zo cibiyarsu wani gwiwarsa wani har kafarsa wani aka ce guminsa ya masa inuwa ya sauka har ƙasa wannan ita ce alƙiyama ko kana da guzuri ko kina da guzuri wallahi sai kin yi da na sanin karancin aikin ki wanda ya tabbata kan yin aiki mai kyau ma sai ya ji ina ma ya kara aiki mai kyau sai ya fara ga mu da rauni ga mu da fargaba a gaban Allah ta'ala ya samu dace ina ba'ul insan yawma idin bima qaddama wa akhara Allah ta'ala zai ba wa ɗan adam labarin abin da ya aikata wanda ya aiwatar da wanda ya jinkirtar misalin wannan aya shi ne dukanmu kowa ya shina mun san farillai akwai mun abubuwan da muka shina sunna ne to sai kaga akwai abin da muka ɗauka da muhimmanci muna aiwatar da shi akwai kuma abin da kin sani abin lada ne amma kuma me kin dakatar da kin kin jinkirtar da shi shi biki kasance kina aikata shi ba to Allah ta'ala zai baki labari game da me game da shi wanda kika kaddamar din da wanda kika jinkirta a filin alkiyama akwai abin da mutane suke ji shi ne a nan duniya idan kika aikata wani aiki kin mamanta shi Allah ya ce baya mantuwa kuma ke ma za a tunani a lokacin da aka zo filin alkiyama dan adam za a dawo mushi da memorinsa fresh har da ke jakar aji za ki jiran nan babu jakunta komai ya dawo duk abin da kika sani zaki tuna domin alkiyama ta bambanta da shina irin da duniya saboda idan nan duniya aka ɗauko result ɗinki ana karanta miki iya abin da aka rubuta shi kike gani ko bayanin da malamin yake miki shi kike gani a alkiyama sai an kafe miki allan maji ana karantawa a littafinki sai ki bi kina halarto abin lokacin da ya faru ga kinan kece akan screen ɗin a cikin suratul kafi duba mana malama Allah ta'ala yana faɗa wa urdu
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا
urdu ala rabbika Allah ta'ala yace za a bujiro mu ga baki daya zuwa ga wa? zuwa ga ubangiji saffa sahu wal mala'ikatu ko tare da mala'iku saffan sahu bayan sahu wata za ta ce to ai wannan Allah da mala'iku ne su ne za su jera sahu su ne za a bujiro kila mu ɗan adam yanzu tukun batan mu ake ba a'a mun gabace su aya wani gurin Allah ta'ala ya ce waje a rabbuka ko ta waje a rabbuka wani malafi sarfa وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد
Allah ta'ala ya ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah ta'ala zai zo shi da kansa irin zuwan da ya dace da shi tare da wa mala'iku saffu saffu ya ce waje a yau mai izin jahannama za a zo da wutar jahannama wutar jahannama za ta zo filin alkiyama malama suka ce an daure ta da sasari na wuta daurin da ya kai sasari saba'in sasari dubu saba'in kai sannan mala'iku dubu saba'in ne suke janta tana kururuwa a batta ta kama fasikan Allah ta'ala zai dakatar da ita tukuni sai ta saurara za a jawo ta zuwa ga filin alkiyama a lokacin da aka fara zuba jama'a a wuta ana yasa ana zuba mata ana yasa ana zuba mata Allah ta'ala zai ce halin talati yake wuta kin koshi kin wadata kin gamsu ta ce ya rabbi hal min mazid shin akwai kari ba za ta ji ta koshi ba in kina ga da an ɗebi wuta alhamdulillah yanzu da na ga an tattari 'yan wuta wuta sai ta nemi ƙari a sake zagaya zagayawa a ɗaya wanda suka cancanta a zuba mata Allah ba zai bar zuba mata ba har sai ya gamsu cewa ya tsince wanda suka cancanta a zuba mata yau ma izin ya tazakarar insani a wannan ranar Allah ta'ala ya ce kowane ɗan adam zai tuna kamar yadda ɗazu na gaya farko memory ya dawo tunani ya dawo to kowa zai tuna zai tuna cewa me ai an gaya masa wannan ranar za ta zo ya kuli ya laita ni qaddamtu li hayati sai ka ji mutum yana cewa ina ma na yi wani aiki na gari a cikin rayuwata da je na yi aiki na gari da na dace domin kuma mai aikin ma ji yake da ma ya yi wanda ya fi wannan don idan ka gama bala'i ka gama masifar to a lokacin ji kake yi ka kare gara kake ba za ka sha ba ku dai duba ga annabawa ga mursalai waɗanda kai har annabi ibrahim yadda allah yake ambatarsa kalilinsa shi ma yana cewa yana tsoro ko ba zai sha ba annabi isa ruhullah yana ce ko ba zai sha ba musa kalamullah yana ce ko ba zai sha ba yar uwa kina jin zaki sha da wani aiki kika dauka cewa zaki dace da wani aiki kika ce kina tsammanin ke insha Allah zaki dace wannan abin dubawa ne abin ya karyar da zukatanmu ne ya hana mu aikata mummuna ya fargar da mu kullum me zan yi na aikata alkhairi yaya za a yi na dore akan aikata alkhairi fa yau ma izin Allah ta'ala ya ce la yu'azzu azabahu ahad ku ji wani tashin hankalin duk irin nau'in azaba da kika shida ana bawa wanda za a azabta duk salon azaba da kuka iya Allah ya ce babu wanda ya kai su salo ko nau'in azaba a wannan ranar kun ga dai shine al-ghafur ko ar-rahim gashi nan sunayensa na afuwa da ƙauna da tausayi siffofinsa ne duk suna nan cikin asma'ullahi husna Allah ya ce a wannan ranar saboda mujrimai babu wanda ya kai shi azaba wala yusibu wasaqahu ahad yace kuma babu wanda ya kai shi irin iya dauri nan wasu za a daure su a prison ko wasu a sa su a gadroom wasu wani bakin ɗaki wasu kaza da kaza Allah ya ce ba su kai su iya ɗauri ba a wannan ranar wani malami Allah ji nasa ko wasu biyu ina jin wata ran na saurari ne darasin sai ce Allah idan ya tashi ɗaure fajiri kullan ɗaurin kullan ragga yake masa kusa kullan ragga tambola da yara suke ta gargajiya wata za a yi saka ɗan tsumma a dunkula shi sai a ɗauko mayani zan ce ko alambe dai abinda za a zargagi ko a dabaibaye shi a dabaibaye a din Allah haka zai yi wa ɗan adam fajiri sai an ture ka ka zamo mi ka zamo kaman kullu saboda tsabar iya ɗauri a duniya an maka za ka rayu dama to a can ba mutuwa ai da irin wannan ɗaurin ne za a yi wa mai fajirin mutum yar uwa da yaya kike fata zaki ku wuce ga wannan daurin shi fa Allah shi yake wa kansa kirarin yin haka to amma Allah subhanahu wata'ala sai ya kwantar miki da hankali yace ya ayyuhal nafsu ya ayyuhat tahan nafsu mutma'inna ko ko ba karanta ba
يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
yace ya ke rai mai nutsuwa wadda kika yarda ki ba Allah wanda kika yadda ki yi abin da Allah ya saka ki ki guji abin da Allah ya hana ki wanda kike tunanin Allah zai tashe ki a ranar alkiyama kike tunanin Allah zai tambaye ki a ranar alkiyama ya ke wanda zan da kika yi abin da ya cancanta kace irji ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangiji radiyatan mardiya kina yardajjiya abin yadda da ki karshe ma yace mata fadkuli fi ibadi ki shiga cikin bayina na gari wadda ku yi jannati yace sai ku shiga aljanna ta yayi za a yi zamo rayi yarjajiya amintacciya ga ubangijinki ‘yar uwa yaya za a yi zamo yaya zan yi na zamo ya za mu yi mu zamo alƙiyama abin tsoro ce labarinta ma abin ya zama abin tsoro gware ita to ana yin tanadinta ne da yardar Allah wancan magana da muka ɗauko uridu ala rabbika saffa za a buzuro da bayi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala saku saku Allah zai ce muku da ƙarfi ito na kama ka zama damu awwala marra ga shi kun dawo mana kun zo mana kamar yadda muka halarce ku tun daga farkon halitta za a tafi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala duka tsirara maza babu kaciya haka Allah ya tulo su dama duniya ko ya ce kamar haka muka halicce ku kuka zo duniya tsirara ba tare da kaciya ba ga shi kun dawo mana kamar haka wanda kamar wani abunan ne ake mana da ka zo duniya girman kanka da ka zo duniya jin kai ka isa ka zo duniya kai waye ka to Allah ya ce ga ka ka dawo mana tsirara kamar yanda muka tura ka duniya dama tun farko tsirara biki tafi da mulkin ba biki tafi da shugabancin ba biki tafi da kudin da kika tara ba za ki koma tsirara kamar yadda aka halice ki shi ma zai koma tsirara kamar yadda aka halice shi ranar da wannan mulkin ba zai mishi amfani ba ba zai miki amfani ba ya ce ban za'antum allalla jama'akum mawida Allah na ji alalakun ko ma'ida ya ce kun yi tsammani dan adam ya yi tsammanin kamar wannan ranar ba za ta zo ba saboda gani kake kamar kullum fada ake aikin da aka haifa annaba ake cewa alamar tashin alkiyama ne shekara yanzu dubu da ɗari hudu da wani abu har yanzu ba ta zo ta aiji kake kamar ba za ta zo ba to a wannan ranar Allah zai maka gori ya ce ai kana jin cewa ba za mu zo wannan ranar ba ne da ka ka zo gabanmu da kana tunanin ba za ka zo ba to ga kikin zo gare ni mami ya kamata a yi wa uridu alkitaba wa uri alkitaba fatara almujrimuna mushrikina aka ce za a zo da littattafa littattafan aiki kenan ko fatara almujrimina mushriki mujrimai za su kasance masu tsoro a wannan rana kun da ji salihan bayan masu na jin tsoro to irin tsoron da aka sa musu kenan shi kuma mujirmi Allah ya ƙara faɗa cewa zai kasance cikin tsoro da fargaba mimma fihi game da abin da yake cikin littafin saboda ya san ba abin kirki zai samu ba har ma yana cewa ya kuluna suna cewa ya wailatana ya kai tamu ya tashin hankalinku ya musibarku ya damuwarmu yace mal hadal kitab wai me yake ga wannan littafi ne kan la yuzadiru sagiran wala kabira baya manta kowane irin kankanin abu ko babba azra muku zancen ai za a saka majigin aikin naka ko to sai ka ga aikin ne sai ka tuna akwai wani yanzu misali za ki je kasuwa an aike ki za ki siyo abin ɗari biyar kin rage kin siyo na hudu dama maman ku bata fahimta ba ke kika san kin si dan Allah yanda aka shekara biyu shekara uku kin maman ta kin ci kudin kin nemi izini za ki fita anguwa da kika fita sai kika tafi wani gidan fasikanci kika sha kallon gida kika sha kallon rawa kika kaza wasu kananan laifukan da ke kin yi su aikin mamanta a duniyar man an tambaye kin manta kin yi to a rannan sai a zo miki da majikin kuma ki ana nuna sai ki tuna lokacin da aka yi daga an nuna miki ba musu ba za ki ci cewa kina shakka ba ai anan wani lokacin za a kafa miki hujjar ma sai ki dinga ganin tun da kin manta har za ki iya musu shekara da shekaru wani abin an yi shekara hamsin da yinsa wani sittin to a wancan lokacin ai babu zancen musu dama ga hotonki ga ki nan san da kike aikatawa kuma sannan an da miki da hankalinki da tunaninki da kwakwalwarki la ibadu sagiran wala kabira illa ahsa har sai ya rubuta shi laifin da kenan da ka aikata ko aikin ka wajadu ma amilu yace za a zo da abin da kuka aikata dukkan abin da ka aikata karami ko babba Allah ta'ala zai bujuro shi za a zo da shi hadiran shine halarto wannan dai da ɗazu ne nake ta faɗa cewa za a zo da shi din nan a bayyane kamar me zan ce kamar dai majigin da nace za a kafe mana shi TV kina kallon aikin kuma Allah ta'ala mai adalci ne yace wala yazlimu rabbuka ahada Allah ta'ala ba zai zalunci kowa ba dan dama kafin a fara isabun Allah zai zo da mizaninsa na gaskiya na adalci da shi za a auna ayyukanmu mizanin dama na adalci da shi za a auna ayyukanmu babu daman abin da za a nukushe miki babu abin da za a tauye miki iya ladanki iya abin da za ki kalla duka wannan yana daga cikin mai bala'i da tashin hankalin alkiyama kuma annabi alaihi salatu wassalam ya ce mana a filin alkiyama akwai wa'insu mutane uku siffofin mutane uku masu wani laifi da Allah ta'ala ya ce ba za su yi shari'a tsakaninsu da abokanan husumarsu a duniya ba ya ce ni Allah ni ne za su yi husuma da ni gaya min dan Allah ina alƙalin ke ce da ubangiji za ku shari'a kai ne da ubangiji za ku shari'a ke kin san tun kafin a fara shari'ar kin fadi to bari ku ji su wayannan mutane guda uku ne ko nau'in mutane guda uku mutum na farko shine mutumin da ka aminta da shi dan Allah sai ya ci amanar taka Allah ya ce wannan ka banni da shi in ya zo da ni da shi za mu shari'a ya ake cin amanar mutum don Allah misali sai kika aminta da wani ustazi a anguwarki kika ba shi ‘ya'yanki yake koya musu karatu imma na boko imma na arabi ko mai gidan ya gamsu da hankalin wani daga ciki samarin anguwa ya ɗauko shi ya kawo muku har kuma matan ma yace zai dinga koya muku karatu tsakanin magariba da isha ko tsakanin kaza da kaza ne aka keɓe lokaci aka yarjejeniya da shi duk ƙarshen wata zan ba ka kaza ya aminta ana karatu ana karatu har sai ɗan kuma sai ya raya masa wani abu na ha'inci ya shigo misali son zuciya ya raya masa ya ga kaza ku a wuri kaza ya ɗauka ya sa a jibe fita da shi misali son zuciya ya raya masa ya yaudari ɗaya daga cikin yarinyar gidanki ya haƙince ki a kanta ko wani yaron gidanki ya wani allafa gidan da aka ba shi wannan aikin in ba don wannan karatun ba wani allah gidan alhajuwa ne shi bai isa ma ta ka shi ba da dama masu kuɗi suna ba wa matasa irin wannan alfurmar ka ɗauke su ka ba shi amanar 'ya'yan don ya tafi da su yadda ya kamata ya ga mutum ne mai kokari a masallaci shi yake jin su sallah shi yake sai ce da Allah ina so ka dinga koya musu karatu ba dan wannan al'amarin ba kai ba kai saka shiga shafu falan sa ba wallahi amma sai ka haince shi kuma ya yadda da kai ne saboda siffar da ya ganka da ita ta Allah ya yadda da kai dan Allah ko ka wayinta wani dan Allah ka kyautata masa zato ka ɗauke shi ka bashi wani kuɗi wani Allah ka je ka kai wa masu marasa lafiya ko wasu masu kaza masu dai nau'in ayyuka na alkhairi da ya tashi nan ma sai ya halince ka nau'in wani kuɗin ko ya bayar ko ya bada wani abu bai bada wani abu ko ma ya hana gaba ɗaya to duk irin wannan amana ce aka baka dan Allah kuma ka ha'inci mutane dan Allah da sunan Allah ka shiga ka musu bikimo a jikinsu kuma ka halice su Allah ya ce ka banni da shi a ranar alkiyama ni zan yi shari'a da shi mutum na biyu shine wanda ya sai da mutum ko ya sai da sassan jikin mutum kuma me ya zawo ya cinye kudin hankalinsa a kwance kun ga yanzu abubuwan da yake faruwa sai mu ga kamar ma a wancan lokacin annabi ya karanta su ne ba su san ma san da abin zai faru ba mu kuma gashi ya zo muna kallo za a kidnapping a rike yarinyar mutane ko yaron mutane dubu kaza za ku ba mu ku ɗauki kuɗin ku bayar wata ma a dawo da ita wata ma su kashe bayan sun karɓi kuɗin wasu kuma a makabarta za su je su tone su yanki wata sassan jiki su sayar za su yi ma tsafi na kaza na kaza na kaza abubuwan da duk yake faruwa dai gashi nan muna gani a kewayen mu duka Allah ya ce ku banni da su ni zan yi shara ni zan mukabalance su sai mutum na ƙarshe wanda ka aminta da shi ka ba shi aikin ƙodagon da kake tunanin zai iya shi kuma ya yadda ya maka wannan aikin ƙodagon amma kai sai ka ɗauki ƙarfinka da isarka da kake da shi a kansa sai ka hana shi haƙinsa ko kuma ka jinkirtar da hakkin wannan ya shafe mu dukkan dukkan muna iya yin wannan aikin ki ba wa mai wanki a anguwa aikin da bai wuce na ɗari biyar ba wala Allah ita wannan ɗari biyar ɗin take kwaɗayi ta bar komai sai ta yi shi saboda me in kin bata da shi za su ci abinci sai kika ce sai da aka kawo miki wanki sai kika ce idan baban wane yazo za a kawo kudin wallahi kin kirtar mata da kudin da kika yi Allah ya ce sai yayi shari'a da ke ke principal ce a makaranta kika dauki malama kaza wala Allah da man private ce kika ba su aiki karfe 8 za ku zo sai karfe 1 ku tashi suka aminta kuma suka yi miki aiki yadda kuka yi alkawari sai lokacin biya ya zo sai ki doke ki ce da Allah sai hakuri wallahi ba kuɗi a makaranta wallahi ko ɗaya ba su biya kuɗi ba dole ki nemo kuɗi ki biya su hakkin su kuma wannan abin yana tafiya har ga gwamnati duk gwamnan da ya jinkirtar da sainin din mutanensa ya san sun masa aiki ya jinkitar da sayanin ɗinsu ya kamata a musu ranar ran juma'a ya jinkitar shi sai ranar litinin kwana biyu da yake tsakanin na Allah ta'ala ce wallahi ko wannan shi to dukkan wannan tambaya ce da za a tukume ka ranar alkiyama kamar yadda na ce wannan kashi na ƙarshen duk muna ciki muna da masu wanke-wanke a gidanmu muna da masu tara a gidanmu muna da almajiri mai matsaza da kaza ɗawainiyar da mata muke ɗaura wa masu ƙaramin ƙarfi sai lokacin biya ya zo sai mu zarce musu lokacin ba kuma da wani bayani ba ba kuma da wata hanyar gamsar da su ba ba yarjejeniya kuka yi daman cewa za ki tara min na wata kaza ba wallahi wata yana cika ki sallame mai wanke wanken ki biyar Allah ayyuka da yawa ba mu san laifi ba ne ba mu san kuma zai iya kai mu zuwa ga halaka ba wannan ranar mu tsorata mu kiyaye dukkan wani abu da zai zo a tukume mu a wannan filin idan duk mun kiyaye wannan to kun ga ana nuna mun lokaci idan ka bujiro zancen alkiyama gaskiya kawai sai dai ka taba iyayen da za ka iya tabawa ka dakatar zuwa ba iyayen da za ka iya dakatar ba amma ina mana tuni dukan mu gane abu na farko da annabi ya ce za a tambaya a filin alkiyama shine sallah tun daga tsarki ki tabbatar tsarki ke wanda shari'a ta ajiye haka nan ne alolarki alola kike yi irin wacce shari'a ta ajiye sallar ki ki tabbatar sallah kike yi yadda shari'a ta ajiye domin me ba za ki sami irin sallah sallah da annabi yake kwatanci ba har sai kin yi ta yadda ake so sallah da ake kwatance da ita a cikin addini shine me shine irin sallar da akwai kuskuri a ciki na farko dai tukuna sannan kin san farillan sallah kin san sunnonin su duk abin da kika yi kin karanta fatiha kin san cewa wannan kin yi farilla tsayuwar fatiha da kika yi ita ma farilla ce sai kika ɗaura sura yanzu na yi sunna ita ma me tsayuwar karanta sura sunna ce to ki kiyaye a cikin aikin ki cewa duk abin da kika yi da za a ce miki me kika yi kishina samar da kusuri kuma shine ka nutsu cikin ganawa da ubangijinka ba za ki fahimci haka ba sai lokacin da shaidan ya kawo miki dogon tunani saboda idan ma kina neman wani abin ki da kika bata ai kina kabbara zaki ji tunani ya zo miki kin tuno shi saboda ita sallah anan ne shedan ya san cewa ga ki ga ubangiji shi kuma yana bakin cikin ya barki ki kusanci da ubangiji to idan muka yi sa'a sallar mu ta kyau dukkan wa'annan tambayoyi da za a yi za su zo da sauki domin tambayoyin alƙiyama ba mu ma faɗe su ba sai dai ko mu tura su zuwa zama na gaba akwai tambayoyin da za a filin alkiyama wanda su ma suna bukata mu san su don mu kiyaye su amma ta farko annabi ya ce mana ita ce sallah so yanzu dukkan mu yi kokari kafin zama na gaba mu ga cewa shin sallar da muke irin sallar da annabi ya ce a yi ne ba yanzu kina dagowa daga sujada ba inda zan ce miki katsa sallar ga ya min wata sura kika karanta a cikin sura sai ki ce aikin manta kawai sabo ne yasa ake yi ka saba bakin ka kawai zai karanta fatiha zai karanta falaki ko nasu ko izaja abin da ya sawwaka zaki ji zaki yi shi saboda mi haddacewa da aka yi na yau da kullun za a yi amma zuciyarki sai ta manta me ma kika yi to irin wannan sallar ita ce ake kwatancin da ba irin ta ake so a lahira ba sallah wacce kika san abin da kike yi Allah ta'ala ya samu dace Assalamu alaikum warahmatullahi. To me tambaya cewa ana binta azumin Ramadan har wani ya zagayo ba ta yi ba ko? Ba na wannan shekarar bane kenan. So idan na wannan shekarar ne dama lokaci bai zo ba ma Akwai lokaci da za ta iya biya a nitsa kuma kuma shi shan azumi ga mace larura ce take sa a sha idan aka rabu da larurar a yi iya kokari a ga an biya akan lokaci domin mai azumi bashi ne wanda kokin mutu sai an biya shi idan kuma wanda ya wuce ne in ramadan ta zo sai ka azumci ramadan ɗinka bayan sallar sai ka biya ya danganta ga abin da ya jinkirtar da kai wala Allah da farko laulayin ciki ne daga baya ya zama reno ne karamin reno da wani dalilin da ya zama dole a kansa sai ta jinkita shi sai bayan sallah wallahu a'lam
alhamdulillah malama Allah ya saka da alkhairi to da mabuci dai da karatu ya kasance duk cikin kowa baya da wani sa ka tafi lahira sai ki ji kamar ba za ka iya daga kafafun ka ba wala al'amarin jama'a babba ne sai ki fito ina da kama manzon Allah annabin rahama annabin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kansa yace yana jin wani shauki na rauni a lokacin da Allah ta sanar da mu ta adana ku ga ba shi da aka alƙawarinta masa aka gaya masa an minka alƙawarin aljanna nan kuma ya aikata ababa alkhairi kuma rahamar ubangiji ma ya garanti ya gane ya ba shi jikinsa na shiga amma shi kansa yake zai rauni a cikin zuciyarsa yadda zai gama da Allah ina ga yake yan uwa ba mu kai komai ba Allah ya sai rahama ta ubangiji irin wani karatu a da aka saka lahira sai da suka ba ɗaya cikina ya taki na kada ina da ina muka dauka ina da makama ya Allah ya kuma Allah ka saka mu a cikin rahama da ya Allah Allah ka ba mu ikon aikata kankanin guzurin da za mu da shi wanda rahama ta za ta saye ninkin wani da za mu yi bacci a kan da yawa mutum ta da kanta an ninki wata an tafo ita an garkame ta an ɗaure ta amma uwa tana hammun hammun tana lalumo baki tana lalumowa wanda za ta samu fuskar ta tana dannawa an nima an zuba mata an zuba mata domin alƙawarin Allah ba za ta isa Allah sai ba take cewa akwai ƙari ne jimin ke daga ƙaro wata cikin na ta zai iya ɗauka ku ji wuta ƴan uwa ya muke ji idan sarki ya isa mana ya muke ji idan muka kai kaka gawayin garbarin idan muna gida har cikin ran da zaki fita ta shi da mutum ina ga wurin Allah ta'ala Allah mai rahama Allah mai taimakawa bayan sa mai jinkan su sai da ya gaya mana dukkanin ababen azabobin iri da kala da idan kuka yi kaza zai samu da kaza zai kaza amma daga bayan sai ya zo nuna mana idan kuka yi dan kaza mai yarjejin bayi salihan bayi za su shiga cikin aljanna tun da an nuna maka ga bari ga baki idan ka wannan hanyar ga wanda za ka kulle maka idan ka wannan hanyar ga wanda za ka kulle maka me zai hana yan uwa ba za mu kokari mu dawo mu hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya samar da mutum babu ya azurta mu da ci da sha ya bude mana hanci da idanu wani ba a bashi ido ba wani ba a bashi kunne ba ba shi ba wani a taukai kai aka yi amma Allah yana nan yana ibada da yake ya samar da mutum amma mu ba mu siya za mu ci za mu sha mu bacci da idanu mu ji kwazo idanu mu dara da mu gagari mu ga yadda muke so mu taka mu je dukkan mu muke so mu mu ga lafiya amma mu ka sai wa wanda ya rage mu biyayya ya zama abin da kuma ya ba da rahama ta ubangiji ba da su abu da manzon rahama a kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga mana da Allah wallahi da mu sorry to ubangiji Allah ya saka zukatan mu siraunar hukuma ga Allah subhanahu wa ta'ala kada mu rika asarar lokaci wanda ake a kayyade yake shi wannan wani da wannan duniya da aka mana malaiku na ba ba su da wani aiki su a rayuwar su sai shi ba ta ci ba ta sha sai aiki da Allah subhanahu wa ta'ala ce dukkanin abu da muka kirga a a ya fita kika yi ido a zinje kika yi a a dukkan abu da kika sassa su da wallahi babu ne kuma kiki kiki ba dan ma kowa ta kace yake ba a ranar tashin alkiyama ai wani abu da aka so ne wallahi a gurin kunya ne to saboda kowa yana cikin sa ba ale ruwa da nan ba gulma ba tsiki mutsi ba mu ce can mutsi a ce wanda kai kaza kowa ta kace yake to Allah subhanahu wataala ya dace da mu Allah samu kuma gare shi mu zama bayi masu tsoron sa mu zama bayi masu neman rahamar sa domin mu gamu da shi ranar tashin alkiyama muna masu farin ciki muna masu jin daɗi in kuma mu zama zama rayuwar mu ta zama babu mutuwa a gare mu ku ji wannan tsaikar da zai zama mu a haka za a dawo babu mutuwa ko ta nan ne ka raba ka raba da a sake zuwa furar ciki a zuwa ai ta wata kawa idan na shan wutan ne na fara da wata Allah ya ta gina jikin ba zai da wani ba ana zaka sai idan ka mutu ka mutu ka mutu ka mutu ka mutu Allah ka gafarta mana kurakuran ubangiji Allah ka mana rahama da iyayen da kakanninmu da malaman mai suka gamu zuwa gidan gaskiya duk da samun annabi Adam alaihi salatu wasalam hadi sai Allah ta tsaka ta ta tabbata musu ya sallu ala nabiyyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ربنا هب لنا من أزواجنا وجعلنا للمتقين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الله ولا تسمع للجنه والارض والتي فيها من الواقع لنا حتى ما اسمع الجنه في الدوس لو ولا تسمع الواقع التي اسمع ولا بطلت الله حسام سرنا في الميزان حسنه الناس da shugabanmu da yan kungiya da yan agaji da ɗaliban makaranta da yan abubuwa dukkan mu da cikin wannan ubangiji Allah ka bi da uwa da lafiya Allah ka ba shi damar aiki da abin da yake da iyayen da kakanninmu da yayin da malamin wanda su dawo zuwa gidan gaskiya Allah ka zuwa su Allah ka musa Allah ka kawo mazajen da suke ba mu ikon fita su ba mu izini mu je mu da mu ilimi mu domin mu zo mu yi muna sauye ilimi mu da mu Allah ka kawo Allah Allah ka saka musu da alheri ya Allah Allah ka buɗa musu hanyoyi na halal su ce da mu da halal su shayar da mu da halal mi karfin halal da mu je mu nemi ilimi na halal mu zo mu isar da sako in ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mu Allah ka shirya mana da rabu wanda ke karatu a gaban mu da wanda suke a wasu waje Allah ka shirya mana da ka samu da ka samu tsoron Allah a cikin kafin ya Allah Allah ka ba su ilimi mai amfani Allah ka ba su ilimi mai albarka Allah ka ba mu zaman lafiya da makarantar mu Allah ka kara mana da mu da kauna da iya da mu cewa aure ne Allah ka ba mu da Allah mu ji mu sa cikin aljanna mu da ya ya ne ka ba mu ya ubangiji Allah ka shirya mu Allah ka dawo da mu hanya mu daidaiciya ya Allah Allah ka dawo da mu hanya mu daidaiciya Allah masu neman aure Allah ka musu Allah ka ba su da muraki na gari waɗanda kuma su auren suke suke yanzu Allah ka kara mu zaman lafiya yan uwa da suke da juna Allah ka dauke su da bayan da suke nema idan alkhairi ne a gare su Allah ka ba su Allah ka sa musu tare da imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.